الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه za mu shiga darasin littafin nan mai albarka na tufa yau laraba hudu ga watan rabiul awwal hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da ɗaya ga watan oktoba miladiya tana da dubu biyu da ashirin ya ce ثم القيوب كلها لا تعتبر إلا بقول من له بها بصر والمشتري شيء أو بعد يتلي فيه على عيب قيامه مني إلا ما الفول وما وما ما استعمل بعد إلائه المئيب بدلا كاللبس والركوب والبناء والهدم والجماع للإمام yace summar uyubu sannan dama ai muna magana akan aibobi aibin da ya shafi gida ko aibin da ya shafi wani kadara nan ba mu yi magana akan aibin da ya shafi abin da yake da rai ba saboda in kun lura tun a farkon ainihin babin ya yi maganganu abin da ya shafi dabbobi da bayi mun wuce su a can yanzu a nan muna magana akan aibin asali ne da aibin kadara sun bar uyubu sannan in kun lura aibin asali a farkon karatunmu na aibi din nan mun ce aibin asali abin da ya shafi gida ko gona ko na abu muna mun kasa aibin kashi uku akwai karamin aibi wanda ba zai tasiri a kuɗi ba wannan ba a maganar shi akwai kuma aibi mutawassi zai tasiri a kuɗi amma bai kai sulusin ainihin kuɗin abin ba wannan ko ba za ta da ciniki dan shi ba sai dai a niyyar wanda ya ga aibin kuɗi shi ma kuma mun ce mun kayyade da shi mai abin sai in shi ya ga daman mai da kuɗin amma yanzu misali na siyar ma da gida sai ka ga gidan a garin baya akwai crack babba ka amma ba a tsoron garin zai faɗi da wannan crack din zai iya gyaruwa to amma ka ga gyaran ma kuɗi zai ci kuma kasancewa wannan aibin ma zai rage abin kuɗi sai ka zo ka ce baka yadda ba yanzu a shari'a wannan aibin mutabar ne za a rage kuɗi amma da sharaɗin ni ne gidan sai in ni ne yadda rage kuɗin in ko na ga dama zan iya cewa gidan a nawa na siyar ma miliyan goma ko eh ga miliyan goma ka in baka so ka ɗauki kuɗin ka in kana so kuma ka riƙe haka nan to ba zan ce mai da kuɗi yawwa amma in na ga dama zan ce to ai lissafin nawa ya rage mar dubu ɗari biyar eh to ga dubu ɗari biyar ɗinka shikenan baka da magana wannan magana yana ga wanda ya siyar ne wannan a mutawassi kenan babban aibi kuma wanda har ya shafe sama da sulusin ainihin kuɗin abin wannan kuma raddin ainihin cinikin ake da shi wannan duk mun gama wannan abin da ya shafi asali sannan muka ce kuma idan abin ba asali ba ne kamar kadara ne to aibi in je zai amsa sunan aibi wanda zai tauye kuɗi da ainihin mutawassi da babban aibi duk ɗaya ne kawai za a yi raddi da ciniki in wanda ya siya ya ce bai yadda ba sumar uyubu to yanzu za mu koma kan shi menene aibin ya ce summa sannan al'uyubu aibubuwan gaba ɗaya kulluwa dukkan aibubuwa la tu'tabar ba a lura da cewa aibi ne illa bi qauli man lahu biha basar sai da faɗin wanda yake da basira yake da sani akan wannan abin ka sai hanse sai ka je sai ka daddanna wani waje baya kaza me me ka da ya ce to ai haka wannan irin karanta ne haka kace kai tsan baka yadda ba aibi ne kuka yi rikici aka yi gaban kuriya yanzu alkali ba zai yarda da maganan ka aibi ne ba ba zai yarda da maganan mai hansa din ba aibi bane zai ce a je a kira mar wanda suka san abin idan suka zo sai a ce su karba faɗi abubuwan da kake ganin kai aibi ne in ka ba faɗa sai a tambaye su wannan abin aibi ne in sun tabbatar da tabbas wannan hansa din haka take zuwa to kaga ba aibi bane in ko suka tabbatar da ya kwarai matsala ta samu to aibi ne yawwa ba a lura sai da maganan wanda suka san abin ka san wani abin za ka ga aibi ne amma kuma ba aibi ba ne kamar yadda muka ce yanzu misali a unguwar nan akwai ainihin guri wanda duk gidan da yake kan wannan gurin za ga wannan daidai gurin a tsage yake kawai al'adan gurin ne haka duk irin ginin da kai daidai gurin za ga ya tsage to in irin wannan ne ka ba aibi ba ne kawai al'adan gurin ne haka to duk sai an samu wanda suka san abin za su yanke hukunci wal mushtari shay'a wanda ya sayi abu kowane abu ma wa badu bayan an gama ciniki ya tafi da abin ya talifi ala aibin sai ya hango aibi cikin abin to qiyamuhu muni illa ma alfauri ya zo ya tsaya ya ce bai yadda ba an hana sai in ya zo da gaggawa ma'ana daga kaga aibin ka dawo da shi amma kaga aibin sai ka bari ka ce to yanzu akwai tafiya da zan yi in na je na dawo na dauka miyar kaza in dai aka samu jinkiri kaga wannan jinkirin ya nuna ka yadda kenan ko kamiyar ba za saurare ka ba wama mastamala kuma duk lokacin da yayi amfani da abin ba da ila'ihil ma'i ba bayan yayi in kaye yayi amfani da alma'i ba da wannan abu mai aibi din badala shi wannan hakkin ka na raddi ya baci kamar mai amfanin kallufsi kamar tufatuwa ka sai yaji ka je an ma dinki mai tsada dama akwai auren da kake so ka saka kawai ranar auren sai ka ga aibin maimakon ka ɗauka kamiyar sai ka ce sai mun gama angwanci sai ka saka kana sakawa shiken ta wuce ka ƙwarai kuwa wani rukumi haka nan hawa ka sai motar dama akwai ranar da kake so ka je kai barazana ranar tana yi kawai da aka fito da motar sai ka tana hayaki ka kira makaniki da yana zuwa ci alaji ba ka da ya za ka sayi wannan mu aika za ka za ya ka ce to amma ishiru tukuna bari mu je mun gama kana hawa in ka ce bukatar ka hakkin ka ya rushe wal bina'i haka nan gini ka sayi fili da aibi ka gina wala da mai rushewa ka sayi gida mai aibi ka ga aibin kuma ka sa aka rushe gidan to duka wannan yayi fauci da hakkin ka wal jima'i lil ima'i da kuma saduwa ga kuyangi ka sai kuyanga bayan ka ga aibin sannan ka sadu da ita to yanzu wannan saduwan ya sare da haƙinka na raddi wannan kenan wa kaminun boyayyen aibin da yabdu yake bayyana ma tagiri tare da jirkitan abin in dai ba a jirkita abin ba aibin ba zai bayyana ba kamar me kasusi kamar gara yanzu misali gara idan ta kama itace ai lokacin da za a fahimci gara ta kama itacen ta riga ta cinye cikin to yanzu ka sayi itacen ko katakon ko azaran ashe akwai gara a ciki wanda ya sayar ma bai sani ba kai ma baka sani ba bayan ka zo da shi kawai ga ta huda ta huto yanzu ka miyar ma ba ruwan shi ai ba shi ya saka garan ba Allah ne ya saka alaikwa kasusi la yuraddu fil ma'suri ba a raddi da irin wannan aibin fil ma'suri a cikin maganar da aka rawaito wajen dan kasim ba a raddi kamar irin su kankana wai da ka yanka ka ji ba zaki ba raddi komai ko gora ne bayan an bude gidan sai a ganin tsutsa duk ba aibi da duk ba raddi eh duk abin da sai an bata shi ake ganin aibin to yanzu kana bata wan kaga aibin shikenan kawai asarar ka na'am eh har wai sai zan bude eh inda zan tsawai sai ka ce a canza ma ya za a yi shi yasa tsuza ka gani shi ma ai ciwo waye in ka sha ai na gonan yi sai mu ce to gonan shi ya fito da shi ya fito da gonan saboda duk abin da kai ma mai sayarwa baka san da shi ba kuma sai an bude ake gani babu zan To ai wannan yardan su ne. Wannan yardan su ne. Eh shi ne ai ba wai muna ba muna maganar cewa abin da ya bi halatta bane muna maganar haƙƙi ne na aibi. amma yanzu ko da ganin daman shi ma ka zo ka siya goro ɗaya kana murna ma ya arha shi alaji ko a ƙara ma ya ɗauki wani ya ƙara ma ba ganin daman shi wani wannan hakkin sa ne baka amma a shari'a kan ba dole ba yanzu kuma da kankana
in ya zama da yarda ba matsala amma in ya zo gaban alƙali shi wani shi yake da kwarai amma muka fahimci kankana da muke magana akwai bambanci a wannan karatun da na kankana shi kankana kankasiya ne yake hudawa don ya ja hankalinka wannan sunan shi kiran kasuwa wannan kuma maganar da muke bayan kasiya ne ka yanka ka ji ba zaki kaga akwai bambanci ko wancan kan kasiya ne zai ce bari a bude in ba zaki ba biya ba suna yawo ba suna cewa an ba zaki ba biya to yanzu in ya hudan ai nashi ne shi ya ga dama ya huda ya ga dama ya ce dandana ka dandana ka ce ban ji zakin shi ba ya ce ka tafi wannan digan daman shi ne amma kun yi ciniki ka siye shi a rufe yahuda din dama ba hakkinsa bane ba lalle ne yahuda ba shi ya ga dama bai yahuda ba kuka yi ciniki ka siya bayan ka siya ka ce yanka min ana fasa ya kai fari fau cikin ba ruwan shi kare ka sai ji alajin ba ka zo kuma jarraba wani ka gani wannan kan kuɗin ka ya tafi eh
ajiye masallaci za ka ya fage
yawa kajiwa rayuwa shi ya ribar ba ba shi ya ribar ba sai dai kawai yanzu shi din saboda kiran kasuwa maimakon shi naira saba'in ya siyo kai kuma wajen ɗari uku ka siya yanzu ya canza ma ma duk da kuɗin wancan ɗin ya ci ba saboda haka kuma yanzu in wani ne ma in ya ja ruwa ya zai ma alaji ya kankana na ja ya kada da da shi a canza ma saboda goma ka koma ka siya a gani akwai hikimomi na kasuwa ya ce walbaɓu sauro aibun aibi ne min uyubi duri daga aibobin gidaje ka sayi gida ya kaji gidan ashe cike yake da sauro kawai yara suka kasa bacci waye waye da kyar ka je shaguna ba maganin zai karba kana ta addu'a Allah ya sare kar wannan ciwo ya kama su aka waye gari lafiya ya ka tattara ka koma gidan da kuka siyar min ashe mai sauro ne ba da ba aibi ne wanda wa yujibur radda aibin ma babba ne wanda yake wajabta yin raddi alal mashhuri a bisa mashhurin magana irin su sauro irin su ainihin tururuwa da sauran da irin kwari masu cutarwa wa ujratu stimsari tustaraddu ladan gillali shi ma ana mai da shi haisu ya kunu lil mabi'in raddu yayin da raddi ya tabbata ga abin siyarwa kai ka wuce gaba kai ne lauya ka yi rubutu ka yi waye waye an baka 10% kana jin daɗi ka samu miliyan uku kawai aka hango aibi aka ce an yanka ta tashi aka mayar da kuɗi to kai ma kuɗin ka baka ci wani na kuɗi ba eh dama ai kamar aiki ne na cinikin ko cinikin ya tashi saboda dole ka dada wannan kuɗin ka asaran takardun ka eh idan sosai ma dole ka biyar tunda ciniki ya tashi wa su ma ayyana ƙadin shuhida yayin da alkali ya ayyana shaidu lil aibi na aibi can ba mun ce illa bi qauli man lahu biha basar ba to kaga wannan alkali ne zai ayyana a je a kira mun wanda suka san kan abin alkali aka kira su ya yadda da su ya sa su a matsayin su tabbatar da wannan abin mai aibi ne ko ba mai aibi bane to yanzu fal izaru fihim uhida yankan hanzari uhid an sawar shi fiye cikin wannan shaidun kai mai kayan ko da wa'annan sun ce aibi ne dole sai an yi izar ɗin ka to gashi mun kirawo wa'annan mutanen sun ce abin nan aibi ne kana da magana in kana da magana ake cewa ina da shi me magana ka ce to wannan ɗin zai zai hukunci akan hansel yaushe ya zo jagwal ɗin tumatir ba yake kasa a kasuwa yanzu a jagwal ɗin ma waye san shi saboda haka ban yadda da wannan maganar tashi ba kira wane da wane ka kawo hujjojinka na cewa bai san ma me aibi ba to yanzu shikenan dole za a saurare ka kuma wanda ka kawo in ya fi su dole za a amfani da maganar shine izar ba zai yi kawai ka alkali ka yanke hukunci ba sai ka yi izar din shi wane da wane sun zo sun ci abin nan aibi ne kana da magana in yana da magana yana da dama shine izar eh fal izaru uhida an saba da izar fim a cikin su eh an saba ma'ana in aka zo din dole sai an yi izar sannan za a tabbatar ba wai kawai dan wayannan su zo sun ce aibi ne za a tabbatar ba